ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya keɓanta rayukanmu har zuwa ga wannan lokaci ya sake ba mu damar halartuwa wannan waje ne tarin albarka a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbatinta har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat Yunus aya ta 79
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كلم المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون إلا ذرية من قومه على قوم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا للقوم القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim bayan nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam da Harun alaihi salatu wassalam suka ci wa fir'aun da fadawarsa da sabon Allah sai suka ce ai wannan sihiri ne domin haka fir'auna ya ce a taho mun da duk wani wa mai sihiri ma'abuci ne amma ba wadda ba kowane mai sihiri ba ne ali kwararren masu sihiri ya ce duk inda aka san su duk yawansu a tattaro su fir'auna yana neman su yana son su zo su kore annabi Musa alaihi salatu wassalam a bainar jama'a alhali bai san cewa abin da annabi Musa ya taho da shi gaskiya ne bayyananne ba ya tara mutane aka saka rana domin yana ganin wannan za a kunyanta annabin Allah. Da haka aka saka rana musamman don mutane su haɗu da yawa. Kwatankwacin abin da aka so a yi a bauchi yau ke ko? Yau ya kamata a yi ko? Firauna ya saka rana shi bai tsaye ba, domin tozarcinsa ya tabbata. Amma yana san tsaye ba wasan ina zuwa ina zuwa yaushe ba. Ba na tunanin kuma za su taɓa saka rana. Labarin rage wannan taron da aka yi ba karamin fata min rai ba don ni na so ina ta jiran in ga fuskoki a hasko fuskokin mutanen da za su zo su gaya wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su faɗa mana karara a fili babu koye-koye cewa addinin mu ya canza ya dawo irin addinin nasara ashe da ma su idan za su yi addu'a ashe kamar yadda kiristoci suke cewa in jesus name su ma haka suke yi a ɓoye yaushe annabi ya karantar da mun za mu yi addu'a mu kira shi yaushe wannan wani irin tsarin ce har ya zama abin ta ta da ciciyar wuya domin an ce ba a neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan na nuna maka cewa kai tunani muke an yi nisa wayewar addini ya yi yawa ashe akwai jahilci mai tsanani a cikin mutane wata ma wakati ya ma rubutu ta yi ta ce ita za ta taba idan idan aka ce ga taimakon Allah ga taimakon manzon Allah ku nawa ne ne za ku zara ka shiga comment section mutane suke ce wani wani yake wallahi shi taimakon manzon Allah bai zaba akan taimakon wa taimakon Allah wannan na daga cikin rashin adalci da kuma zalunci da malaman sufaye suke wa mabiyansu kuma da gangan suke yi wannan suna yi ne ba domin san manzon Allah ba domin san kawunan su ne domin wannan prelude ne suke sagawa na abin da za su lissafta wa kansu na matsayi tumiri ne bambanci tsakanin aƙidarka da aƙidar kirista wanda ke kiran annabi isa kai tsaye ne bambanci rayuwar manzon Allah gabaci ɗaya tauhidi ya karantar ba amma ga wasu mutane mutane nan wai su masoya annabi ne amma kuma waliyansu sun fi annabi matsayi waliyansu sun fi annabi matsayi kai ka zo ka yi magana kai kana da ma bakin da za ka yi magana akan akan san annabi sallallahu alaihi wa sallama kana da bakin da za ka yi magana akan darajar annabi sallallahu alaihi wa sallama kai da kake bibi da dan kiska akan manzon Allah kowa ya sani aqidarsu waliji matsayin waliji ya fi na manzanni da annabawa girma to mutumin da wani mutumin da bai da adare shi ba amma wai waliyi ne matsayin shi ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidarsa amma kuma domin rashin kunya wai shi ke kare darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni abin ya bani mamaki ba taɓa tsammanin wai akwai mutane da suke danganta kawunansu zuwa ga musuluncin da manzon Allah ya kawo ba. Amma kuma suna da fahimtar cewa wai yau ce magana nan ma ta zama sabuwa wai. Yaya aka yi kwatsam jahilcin ne ya mamaye mutane zancen nan ya zama sabuwa? manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa wa yake kira ne wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya kira mutane ne zuwa ga Allah shi yasa idan ka karanci rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yasa manzon Allah ya san waɗannan mutanen gire-gire suna nan masu guba ila taquruni kama aqrat an-nasara al-masih ibn maryam innama ana ana abdullah ورسوله فقولوا عبد الله kar ku daga ne kamar yadda nasara suka daga annabi Isa haka ya rike gargadi kafin ya bar duniya suka daga shi suka wuce gona da ni suka ce kai shi ne ma Allah suka ce kai shi dan Allah ne kace kar ku mun haka ku al'umma ta kar ku mun yadda nasara suka yi wa annabi Isa innama yace ni innama lil hadd ni ba komai ba ne face bawa bawan Allah ma'aikin Allah domin haka ku ma ku dinga kira na bawan Allah wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da yake suna da fahimta idan suka zo wajen manzan Allah ba ce mai yake manzan Allah ka biya mun bukata kaza ba me suke cewa ce ya manzo Allah ka roƙon roƙon mun wa amma yau mun waye gari wai manzon Allah za a roƙa wai wai shi manzon Allah kai bai shi za a roƙe shi da yake aqidar da suke tarbiyyantar da mabiyansu a kai shi ne kiran waliyai za ta mutum ya ya mutu an kai shi kabari an binne shi ya rike da za a yaye kabarin da kan zuwa za a gani amma kuma za ga suna zuwa kaburburan shekunai suna kiran shekunan kai tsaye wannan shirka ke banza wannan suke zan su kare ba darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suke zan su kare ba domin idan kace ya halarta a kira waliyi a yi addu'a ga waliyi ce ya waliyin Allah kamun kaza to me zai hana ka ce ya kamata a yi wa manzon Allah ma haka shi ne safan kamar haka wani mutum ya taɓa zuwa wajen manzan Allah yake ya manzan Allah wannan wani waje a jikina yana min ciwo ina fama da lalurar wani gaba a jikina ciwo kullum ciwo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da zai aza hannunsa sharifa a daidai inda ke wa bawan Allah dan ciwo ya mai addu'a da ciwon nan zai zai bace a take amma mai manzo Allah yace mai yace du'a yadak du'a yadak fi al-makan alladhi yu'jibuki domin shi manzo Allah hada mutane yake shiryar da mutane yake zuwa gawa zuwa ga Allah ba zuwa ga kansa ba zuwa ga Allah yake kira mutane yace wajen akwai wajen mai maka ciwo yace du'a yadak yace ka sanya hannunka kai ka sanya hannunka abin da yake maka ciwo yace sa'an nan ka faɗi cewa أعوذ بكلمة الله وعزته من شر ما أجد وأحاذر sa'annan ya goya mai kalmomi addu'ar neman tsarin Allah daga abin da yake ci na ciwo a cikinsa ya kira Allah da kansa ya haɗa ciki da Allah ya kira Allah halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaki ɗaya haka suke in ma ya kira Allah ku ci kuna gani a wasu bane abubakar ya zo manzan Allah haka yake daga hannu haka har rijayinsa mayafinsa da ke kan kafaɗarsa yake hwaɗewa abubakar ya ɗauki rijayin ya mayar manzan Allah ta sallam yake ya Allah idan aka hallakar da waɗannan ƴan tsirarin nan da na fito da su yakin badar ya Allah ba za a bauta maka a bayan kasa ba bayan yau idan aka hallakar da waɗannan abubakar ya ɗauki rijayin ya mayar ya ce ya manzan Allah kiran da kai wa Allah ya isa aka Allah ya ji ka Allah zai amsa addu'a da kake yi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan ka ga da yake munajati da ubangijin sa za ka rena kanka amma wani dan iska ya zo ya ce wai manzon Allah ne za a kira shi kamar yadda kristoci suke kira Yesu yashi addinin mu ya dawo irin nan kristanci shi yasa waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka yi bincike mai zurfi a kan sufanci suka ce asalin sufanci sufanci asalinsa ya ɗau aƙida ce wacce aka aro ta daga ina daga kiristanci shi ta za ka ga yadda kiristoci suke bauta wa bangoginsu aka tufaye suke bauta wa shehunansu su ne aƙidar su ba ka tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da kwarjini da yake da shi da matsayi kai ka isa ka isa a gaban sahabbai ka isa kare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ba dan bai halarta yi wani abu ba sai manzan Allah ya ba da izini da da yawa mutane Umar ya fitar da kawunan amma da yake sai ya nemi izini kafin ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi domin girmamawa da kuma sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka tarbiyyar da manzon Allah ya yi wa sahabbai shi ne cewa idan suka ga wani abin da ke cin karo da fahimtar su za su yi ne za su yi tambaya duk da barjinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama suna mai tambaya ya manzon Allah ai Allah ya ce kaza wannan ko ba ya haka manzon Allah zai masa bayani amma su wajen tubaye idan kana son kai albarka ba ba ka tambaya kai kana son kai albarka kuwa malam za ka yi wannan tambaya duk haramun duk wani haramun da ka sani halal ne a wajen shi ne za su nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce aqidar musulmai wannan ita ce aqidar da manzon Allah ya karantar da mutane haka Allah ya umarce shi yake ka sanar da mutane kwana nawa kenan muka karanta la amliku li nafsi darran sanar da su cewa ni ba manzo ne ba yake wanda mallakan amfani wa kaina kamar yadda ban iya kore cutarwa ga kaina idan na amfanu da wani abu Allah ne ya ne ne ya amfana da ni idan wani abu ya cutar da ni Allah zai cutar da ni in in idan na kauce wa cutar Allah ne ya kawar da cutar amma kuna son ku sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sifofin Allah duk mutumin da ya fito na fito da ku akan hakan ku ce wai makiya manzon Allah ne ba su san manzon Allah kullum abin da suke faɗi kenan eh mu ne ba mun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku da kuke san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama menene kuke yi guda daya mai kamanni da yadda manzon Allah ya karanta akwai rainin da ya kai ka auro mata misali da nakan bayarwa kullum kai ki ka auro mata kana kaunar ta ita ma tana ikirarin tana kaunar ka tana son ka amma kai tana da kurorin ulsa mai ulsa kuma bai jin yaji amma idan ka tafi dafa maka abinci sai ta sai ta zuba yaji mai yawa sai ta zo in ka dawo daga aiki sai ta zo ka ajiye maka wannan abincin mai yaji sosai sai daga cewa mai gida ka san ina son ka ina kaunar ka amma kuma ga abinci mai yaji da zai aika da kai lafiya wannan so ne idan idan tana son ka me za ka yi za ka yi ab- za ka yi abin da kace ne ne kake yau kuka fara ji a sararin Allah a fili suke fitowa su ce su ko da manzon Allah ya hana su abu wallahi da ke yau kuka- yau yau ire-iren kalmomin da ba su da yawa ga wani bidiyo na tashi ta sakawa tun kamar shekarar jiya wanda ya daɗe dama a social media wanda ya ce da manzon Allah zai zo sa'annan shehin ka ya zo idan ka bar shehin ka ka bi manzon Allah to tun daga wannan ranar za su fitar da kai daga hallara ni ba ma zauna da zuwa ki ne da hallaran nan ba bai da hallara da kunna bai hallara ko shi ne ka matattaran majaya ji a kawai Allah ya tsine wa hallara da waɗanda suke cikin hallaran gaba ki daya tunda mu manzo Allah da ya kawo mana hallara bai to duk wanda ke cikin hallara Allah ya tsine mai albarka me hallara larabci ne hausa ne ni ban sani ba wai idan ka bi cikin kafar kiyo ka bi manzon Allah to ka fata kenan a wannan halin shehu ne ya fi daraja ko manzon Allah a wancan aqidar shehu ya fi daraja to mutumin da yake da wannan gurbatacciyar aqida wai shi zai karantar da mu darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wallahi aqida ita ce foundation din addinin nan idan aqidar ka ba ka da kyau wallahi sallolinka azuminka hajjinka sadakarka duk wani abin da kake yi na ibada kawai ka ka bada lokaci ne wallahi Allah ba zai taɓa ba akwai shirka akwai shirka da ya fi bayyanuwa akan shirkan mutumin da ke kiran wani ba annabi ba mala'ika cikin mala'iku wadda Allah kai yake baiwa sako zuwa ga annabawa ne ne cikin mala'iku jibril da za ka bar Allah ka kira jibril don ya biya maka bukatarka to a ranar ka fita daga musulunci a ranar ka kafirce wa Allah a ranar ka aikata shirka in ka mutu akan hakan za ka dawwama a wuta wannan maganar ba maganar Sheikh Abdulaziz Idris Yusan Tanshi ba ne kadai ba maganar duk wani ahlus sunna a duniya shi yasa idan ka lura yau shi ne nake faɗin cewa ahlus sunna su ne kadai suke iya bayyana aqidar bayyana jama'a domin aqida ce Qur'ani muke karanta da hadisan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum wani mutum ya zo ya ce idan ka idan Allah ya so kuma kai ma ka so me manzon Allah ya ce mai ce ni ka ce idan Allah ya so ni ma na so yace aj'altani lillahi niddan shin ka sanya ni na zama kishiya ga Allah kenan manzon Allah atake ne kwabewa duk idan ya ga ya ji kausin shirka cikin wani lamari ko kuma wani aiki da wani wani sahabi ne ya tafi kasashen wayansu ya je ya ga yadda suke wa sarakunan su sujjada sai ke cewa wannan sarkin ma mushriki kafirin banza kafirin wofi ana girmama shi ana mai sujjada mu da muke da annabi da Allah ya aiko ni ma idan na koma Madina zan je in yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujjada yana zuwa Madina ya je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan kuma baya ya ma ikin Allah na je waje kaza na ga suna girmama sarakunan su kafirai suna masu sujjada domin girmama su shi yasa ni ma ni sun ni nake ganin cewa kai ne ka tantance ayyuka sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wa kowa sujjada cewa wayannan shehunan nan ba a masu sujjada ni ban cika san shigar irin wayannan topic din ba domin na san akwai ɗan tarika akwai sufaye da suke zuwa wannan tafsir ni hadafi na in karanta ayat alqur'ani in karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan Allah yana nufin mutum da shari'a da kuma neman gaskiya zai ga gaskiya ba sai ta ce ɗan tarika kaza bane a'a mushrikai ne a'a kafirai ne ba su kai wayannan ba mutumin da Allah ya son ya shiryar da shi zai shiryar da shi ni karan kaina ba su daidai a da amma kuma akwai lokutan da idan abu ya fito sarari haka yin shuru ba shi ba ne adalci a wannan yanayin ba idan kun lura na daɗe ban waiwayan su baye ko ko ɗarika ban waiwayan kawai ne abin da ya ce cikin burhani da suna zan faɗe in ya ci karo da abin da kake yi a ɗarikarka a ƙungiyarka sai ka duba za ka fi abin da aka ce shi Allah ya faɗa ko kuwa za ka ji abin da aka ce haka manzon Allah ya karanta ko kuwa za ka ci gaba da bin tarikar ko kuwa za ka ci gaba da bin kungiyar ka wannan za ka ji ya rage gaba ya rage a gare ka amma a irin wannan hali wannan ana maganar tauhidi ne ana maganar shirka ana san ana neman a cusa wa mutane wata mummunar aqida ta tunanin cewa za ka iya kiran manzon Allah kana addu'a ka nemi taimakon manzon Allah ka nemi agajin manzon Allah cikin addu'a wallahi tallahi thumma billahi rantsuwa babu kafara idan kai haka ka kafirta idan kana tunanin kana cikin musulunci wallahi tallahi thumma billahi yaudaran kanka kake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake الدعاء هو هو العبادة الدعاء هو العبادة الدعاء شيء عبادة الله ينا سن باوا ينا سن باوا mai kiransa haka manzon Allah ya zo ya karantar da mu manzon Allah wata rai fada wa safai yake kai yake falal taskar Allah fa wa zai taba yuwa baya karewa yawan matsalan duk yawan matsalan bayan Allah a doron kasa mutane da aljan idan Allah zai ba su abin da suke nema gabaki daya taskar Allah ko motsi ba zai yi ba sabai suka ce idan nuksin idan haka al'amarin yake ba sai mu yawaita addu'a ba yake ku yawaita addu'a ba zai shafi taskar Allah ba ya haɗa mutane da kira Allah yake addu'a ita ce ibada ka nace wa Allah ya karantar da mu cewa idan ka zo yin addu'a ka nace wa Allah ka yi kuka ka nuna gannawarta ka nuna wa Allah ya Allah ban kiyawa ban da wayo ban da dabara ya Allah kai kare da yayin wannan abin manzon Allah da ya karantar da wannan shi ne kuma yau kuke son ku ku rataya mai shirka a wuyarsa ku ce wai a dinga kiransa wai ƴan ƙananan yara jahilai mashaya kwaya wai su ma malamai wai a kira shi eh abin da aka yi wa dama idan abin da aka yi wa abdul jabbar ba ku ji daɗi ba ku fito fili kawai ku faɗa haka kuma suke yi manya-manya da gaske waɗanda suka san gaskiya za ka ga sun gyara shi sun yi ne ko ba mai haka mutum duk duk duk yawan dangantakar mutum zuwa da sunna idan ya yi kuskure mu mai muke yi za mu mayar mai wallahi za mu mayar mai domin addinin ba gadon gidanmu ba ne wancan dan shi ma ba gadon gidansu ba ne shi yasa idan ya yi kuskure za a mayar mai gobe addinin yana nan yana da sosis ɗinsa babu abu sabo da za a iya shigowa da shi cikin addinin suwayancin da suka rubuta lekan gayyata cewa ya zo domin wannan abin da ya furta ina ganin azumi ne ke dukansa a lokacin da suka rubuta wasiƙa in ba haka ba mutum ya karantar da tauhidi ka ce ya zo a tattauna a tattauna ne shi dauran bauchi idan ana son a yi amfani da shi ne to wallahi ya yi hattara ya yi hattara ta san wannan haccin Allah ne haccin Allah kuma ya fi karfin haccin wa haccin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ba a taba manzan Allah Allah ya bari sa'annan idan aka taba Allah kana ganin Allah zai barka idan wata manufa ta siyasa ce ka gane wannan shirka kana son a yi amfani da gwamnatinka a kafa shirka tauhidi babu amfani wallahi in dai in dai ba mu bambanci tauhidi ba a addu'a ba mu bambanci cewa Allah kadai za a kira ba muna tunanin a ce ni kai abin ya tayar da hankali na wallahi a ce akwai masu fahimtar cewa idan ka tashi yin addu'a za ka kira manzon Allah ke manzon Allah ka biya mun bukata kaza manzon Allah ka biya mun kaza manzon Allah subhanallah wallahi idan kai haka wallahi ka fice daga musulunci dan haka ba aqidar Dr. Abdulaziz Idris Musan san shi bane wannan ba aqidar musulman duniya ne ba daya da haka mutanen da za a gayyato suna da yawa kenan sai mu gani littattafan ibrahim inyas ne za a yi hukunci da shi ko kuwa qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sa'annan ɗan uwa waɗanda suke suke cikin tarika ko kuwa waɗanda suke sufanci ya kamata ku fahimci cewa wallahi wallahi mu masoyan ku ne mu muna da imanin cewa ka gani idan naga ana zagayen maulidi a rana ana waɗannan abubuwan duk tausayin su nake ji wallahi wallahi na san mutanen nan masu fitowa zagayen maulidi a cikin rana ana zafin rana ta ga mata da maza ana zagaye aka ce me wayannan me suke yi ne wai suna murnan zagayewar ranar menene aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ni da kan kyautata masu san cewa sun fito ne tsakaninsu da Allah a zuciyarsu suna zawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so mutane nan wallahi mafi yawan lokuta suna san manzon Allah amma kuma wayansu azzalimai da sunan malanta suka haukatar da su suka mayar da su haka kai ka kai abubakar zan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ka kai shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin yake ce iz yaqulu li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da ni da kai Abubakar Allah yana tare da mu kar ka firgita kar ka ji tsoro wannan da hankalinka malaman tarihi suke cewa lokacin da aka tafi hijiran nan aka fito da Abubakar Abubakar jallahu ta'ala anhu wani wani lokaci ya zo ta gaban manzon Allah wani lokaci ya dawo ta baya wani lokaci ya dawo ta dama wani lokaci ya dawo ta hagu manzon Allah sun ce Abubakar wani irin tafiya kake haka ka zo ka sha gaba na ka dawo ta baya na ka dawo ta gefen dama ka dawo ta gefen hagu me yasa kike haka yace ya manzon Allah tunani nake idan idan idan na kaya a bayan ka zan dinga tunanin wani cutarwa zai iya zuwa maka ta gaba san dawo gaba sai yi tunani to idan ya zo ta dama ba san dawo dama sai yi tunani to idan ta hagu ne ba san dawo hagu za ka banda su ne shi yasa kake canza waje duk wani cutarwa da zai shafe ka ya fara taba ni tukunna Abubakar yayi maulidi eh ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di yake kurige sunnata da sunnan khulafa'ina shiryayyu daga bayana abubakar umar usman da ali duk wayannan wahayin maulidi bai zo masu ba duk so da suke manzon Allah ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda shine wanda yake makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da larabawan makka suka yi wata dabara suka ce bari mu tarwatsa jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakanin kabilun makka da baki daya a yadda banul muttalib idan maka kake manzon Allah za ku rasa wane ne da za su yi yaki sai dai su yaki garin Makka gaba daya za su tarwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin da mana kowace kabila na da hannu cikin cikarwa cikin kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Ali radiyallahu ta'ala anhu kai za ka iya kai da kake ikrarin kana kan manzon Allah so na baki Ali ne ya je ya kwanta a gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san abin da zai iya faruwa a wannan magwajiyar za a iya kashe shi ana tunanin kashewa ya tsarran shi ne ya je ake a wajen. Abu Dujana a Ghazwat Uhud da kirjinsa yake tsare kibiyoyi da ake harbo wa manzon Allah sallallahu alaihi yake tsare ba sai nan sai karar bindiga ma in ka ci za ka fage a nene karasa kuma ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kai ka kawara irin yakin da ake a wancan lokacin ana irin cibiyoyin da ake ake ake harbawa da kwarewa da larabawa take da shi a filin daga mutum ya zo jirgin da yake tare duk wani harfin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba su yi maulidi ba kai irin salon san ka da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka fito da shi daga ajubunka ka zo ka daura mutane akan bid'a ka zo ka daura mutane akan bautawa bayin Allah wallahi akwai daga cikin mutanen ne wanda kirkiri da sallah ma suke kirkiri da sallah kwanakin baya ba wani yana cewa idan kai ba tijjani ne ranar tashin alkiyama sai mun shigar da kai aljanna ko da farka ko kaso ko baka so ba ko Allah ma bai so ba sai ka shiga aljannan na gidan ubanki ne ko mutane za su dinga yin kabbara mutane suna kabbara ana raina Allah mutane suna kabbara za ka sawara darajar da aka bata kwakwalen mutane aka mayar da su mahaukata mutum yana raina Allah wannan wani wani kan drama din nan wani mai magana wani mai magana kamar mashi din nan a Kano za ka ji muryar shi a matsayi za ga 'yan komedi suna yawan saka shi kwana-kwana ne yake cewa duk batijja ne shahidi ne ko ka so ko baka so ba ko ka gane ko baka gane ba ko ka yadda ko baka yadda ba mu shahidai ne meye mene ne ma'anar shahidi ne tukuna shahidi mustalah shari'i wani mustalahi ne terminology ne na shari'a wanda yake da ma'ana wadda shari'a manzo Allah sallallahu ya lissafo mana wane ne idan mutum ya mutu cikin wani irin hali ne za a ce mai yayi ne yayi shahada amma mun kau da kai mun yi kamar ba mu gani ba mun muna karantar da al'umma Qur'ani da hadisi domin mun san haske da kuma za su gane kuma ana ganewa amma kuma kawai muna zaman zaman mu ba mu taba ku ba domin mun yi shiru idan aka kawo jawahirul ma'ani idan aka kawo jawahirul ma'ani aka karanta jawahirul ma'ani a nan wallahi wallahi tallahi summa billahi idan ka ga batun ba za ka mai sallama ba da abubuwa na datti da kazanta da suke kunshi a cikin wannan littafin Allah ya yi magana wani ya zo ya ce maku ya ga wata magana a mafarki amma maganar ta fi maganar Allah daraja so dubu kaza kuma da yake kai ne kai ne shugaban ma'aukata kuma ka yarda maganar wani da ya gano a mafarki ya fi maganar Allah kai kuma ba wai kana kwankwanton cewa wannan maganar Allah bane ba eh ka yarda wannan kan maganar Allah ne amma maganar wani wanda ya gano a mafarki ya zo ya hakaito ya fi wahayin da Allah ya aiko Jibril aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai ma'aikata akwai mutane da wallahi ko kace su zaka yi wannan shine aqidar to wadanda suke daura mutane akan irin wayannan mummunan aqidu wallahi su ji tsoron ranar tsayuwarsu a gaban Allah su ji tsoron ranar tsayuwarsu a gaban Allah don haka fir'auna daga inda muka kauce shi ya zaliman son yin lokaci a kabir wani abubuwa dan ban iya ba wallahi don son lokaci a kabir wani abubuwa fir'auna ya saka rana domin ya zo ya kunyanta annabin Allah Musa alaihi salatu wassalam yake a kawo matsihirta masana sihiri sani da kyau فلما جاء السحرة قال لهم موسى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما فلما ألقوا قال ما قال موسى ما جئتم به إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين الله تبارك وتعالى يقول فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون lokacin da masihirta suka halarto قال لهم موسى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام sai cewa masihirtan nan masana sihiri yace alko ma antum mulko yace ku jefa abin da kuke kuke da shi na na jefarwa na sihiri al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake annabi Musa ya faɗa masa hakan ne yace li'annahum ustufu wa qad wu'idu min fir'aun bil taqrib wal 'ata' al kathir domin wayannan zababbu ne daga cikin matsakata an zabo su ne selected ones kuma fir'auna ya masa alkawarin zai kusanto da su fadar mulkinsa kuma zai ba su kyauta mai yawa a cikin suratu Taha Allah tabaraka wa ta'ala yake qalu ya Musa imma an tulqi wa imma wa imma an nakuna awwala man alqa suka ce wa annabi Musa in ma ka fara jefa naka ko mu mu kasance mu ne mutanen farko da suka za su jefa qala bal alqu yace ku dai ku fara jefawa yace fa arada Musa an takuna al-bada'atu minkum yace da dangane annabi Musa yana son su ne za su fara jefa da li yara an-nas ma sana'u domin mutane su ga abin da suka aikata na fi ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ في- فيدمغ الباطل ف- فيدمغ باطله sa'annan ya ya- ya kawo gaskiya bayan nasu sai gaskiya ya menene ya kawar da barnan da suka kawo ولهذا قال ألقوا لما ألقوا سحروا أعين الناس lokacin da suka jefa abubuwan sihirinsu igiyoyi ne mai jefa igiya mai jefa sanda sun jajjefo yake saharu a'yunan nas sun sirce idanuwan mutane ta kenan magana da muke faɗi kwanakin baya cewa akwai menene akwai sihiri sihiri tabbatacce ne akwai shi saharu a'yunan nas Allah yake sai suka sirce idanuwan mutane wazzarabun kuma suka tsauratar da su waddaku bi sihirin azim kuma suka kawo wani sihiri mai girma wani sihiri mai girma suka kawo Allah tabaraka wa ta'ala yake fa'aujata fi nafsihi khifatan Musa har annabi Musa ya dan ji tsoro a zuciyarsa da ya ga abubuwan da suka kuma Allah yake faja wajabu bi sihirin azim abin da suka aikata na sihiri a ranar a fadar Fir'auna wani sihiri ne na fitan hankali annabi Musa ya dan ji tsoro a zuciyarsa Allah tabaraka wa ta'ala yace qulna la takhaf muka ce wa annabi mu muka ce kar ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne kace a'la kai ne kace da daukaka akan su wa alqi ma fi yaminik kuma ka jefa abinda yake hannunka yake hannun damanka فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين Nabi Musa ya ce abin da kuka kawo waɗannan sunan shi ne ne sihiri lallai Allah tabaraka wa ta'ala zai fata sihirin inna Allah la yuslihu amalan mufsidin lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala baya kyautata ayyukan baya kyautata aikin mafarraka ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون كما الله تبارك وتعالى ينا تبتت تجسيا تكلموا منك كودا مجرمي سنكي كودا مجرمي بس صوبة كودا ما تلاقي بس صوبة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى yake cewa game da wa'annan ayoyi da suka gabata yace وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار عن الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني الدستكي أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله yake labari ya zo a gare shi cewa waɗannan ayoyin waraka suna matsayin waraka ne daga sihiri da yaddan Allah da izinin Allah yake tuqra'u fi ina'in fihima ana karanta su a cikin wani kwano wanda akwai ruwa ثم يصب على رأس المسعود فأنا الزبا أكن ود أكي ومنين ود أكي ومنين في سورة الأعراف الله تبارك وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا ما كانوا يعملون gaskiya sai ya tabbata kuma a- aka bata abin da suka kasance suna menene suke aikatawa don abin da suka aikata dama ba komai bane face makirci irin na suwa irin na wato masu sihiri Allah tabaraka wa ta'ala yake fa ma amana li Musa illa
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلمين
fa ma amana li Musa illa zurriyyatun min qaumi Allah tabaraka wa ta'ala yake bayan wayannan abubuwan da suka gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu cewa masu sihirin nan duk da matsala ne sun san sihiri suna iya bambanta tsakanin sihiri da abin da ba sihiri ba da suka ga ayar Allah sai suka yi imani sai suka yi sujjada ga baki ɗayansu har Fir'auna yake cewa kun yi imani sun ban ba ku yi ba aha innahu lakabirukum alladhi allamakum ad-din shine babban ku shine shugaban masjidda wanda dama a cikin kun karantar da ku take yayi ka tsoratar da su zai fije su zai rataye su zai azabtar da su zai kaza zai kaza Allah tabaraka wa ta'ala yake babu waɗanda suka yi imani da annabi Musa fa ce zurriya zurriya malaman tafsiri sai bayani da dama akan su wane ne zurriya waisu imam al-kathir ya kawo asar daban-daban ah, daga wajen mufassirun magana mafi inganci shine cewa waɗanda ake nufi da zurriya anan aka ce mutane ne ƴaƴan waɗanda su ne asali annabi Musa da ya fara da'awa su ya rinta amma sun mutu sun bar duniya suna cikin wannan wato dangin bauta da fir'auna ya bautar da su to ƴaƴansu ne a yanzu suke tare da dawar annabi Musa su ne suka yi imani daga cikin mutanensa ala khawfin sun yi imanin ba akan me akan tsoro sun yi imanin suna cikin tsoro tsoron wa ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim da fir'auna da shugabannin su ai ma- wato fadawar fir'auna yake an yaftinahum domin kar fir'auna ya fitire su sanadiyar yin imanin wa inna fir'auna la'alim fil ardh Allah tabaraka wa ta'ala yake lallai Fir'auna ya kasance marin marin jayi ne a bayan kasa yana da karfin mulki kuma duk abin da ya taka ya tafi da inna Fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin kuma ya kasance daga cikin mutane masu israfi masu wuce gona da iri cikin barna Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qala Musa ya qaumi in kuntum فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم qalu فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين za mu tafi aya nan bi Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu wallahu ta'ala a'lam. abin da ya fi kwanciyar hankali idan aka ba ko ba aiki da ba ko wani irin aiki yake yi idan aka ba ka aiki irin wannan kana musulmi bai dace da kai yin irin wannan aiki ba ka ce kai musulmi ne ba za ka yi ba an fahimci wannan gidan giya nawa za a biya ka to ka je ka ka yi amfani da ilimin da Allah ya maka baiwa da shi ka karɓo kuɗi ka yi dizainin ɗin wani waje da za a dinga sabon Allah in aka zo mataya jiya suka suka suka suka shigo ce kai wannan baɗin ya yi kyau ai gidan a ce ai architectuwa ne ya zana wajen ka ga akwai matsala ko hakan ma ɗin da ake kiran wani wacce ba Allah ba ka je ka bada gudunmawar ka domin an biya ka mene domin an biya ka kuɗi abin da ya fi kwanciyar hankali shi ne ire-iren waɗannan ayyukan musulmi ba a son ya yare ba a son ya yi musulmi ba a son ya yi wannan shi ne kuma mun sha nanatawa cewa man taraka shay'an lillahi aqwadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah ba domin ba za son kuɗi bane za su biya ka zuriyewa suna da labarin kwarewanka wannan ya shafi kowane fanni kwanaki na kasance a a wani kotu na ga wayan filoyi musulmai biyu musulmi a wannan a bangaren mai kara musulmi a bangaren masu kara kara akan me akan waɗansu mutane ne fa masu bauta wa kunci a ɗaya daga cikin kauyukan jihar nan da muke ciki su ba kiristoci ba ne su ba musulmai ba ne su gunki suke bautawa suna da gidan gunkin shi ne suke fada a kan waye fi cancantan kulawa da gidan allah shi ne rikicin ya kai su kotu suka rasa lauyan da za su ɗauka sun suka ɗauko lauya musulmi masu tara lauyan su musulmi mai kare waɗanda aka yi tara lauyan suwa lauyan su musulmi wannan wata ran ina so su na je yin wani ke sai ji alkali na karanto yana karanto judgment a kasan haka za ki karanta judgment za a bada labarin me ya faru a ya kasance sai da fahimci ashe waɗannan mushrikai ne ɗalba mushrikai su ba su yi imani da kasancewan akwai Allah ba kowane kala su suna da Allah su yana da gida a garinsu rikici ya shiga tsakanin su akan wane ne ya fi tantantan kulawa da gidan Allah abin da ya kai su gudu jaraba to ni ina matsayina na lauya musulmi wallahi ba ka mallaki dukiyar da zaka bani jan maka wannan kisan ba sa'a ɗaya da zaka ci shine ce maka kai hakuri ba zan yi ba amma wallahi in ka same ni cikin fushi sai na maka dukan tsaya ban na bala'i kafin ka fita ofis dan kai ka makance ne ka rasa ofis da za ka kai cin sun shirka sai ofis dina? Nawa za a biya ka dan Allah? Nawa za a biya ka? To ce sun nan yanzu an rubuta judgment daga ƙarshe za a rubuta sunanka ba shi tawari shi ne lawyer plaintiff ba shi tawari shi ne lawyer defendant. Allahu Akbar. Domin neman me? sai ka je kotu ka je ka kare shirka ka je ka gina coci ka je ka gina gidan jiya musulmai lauyoyi sun manta cewa lalura ne ya shigar da mu wannan fannin fanni ne wanda ya kamata mutum wallahi ya yi takatsantsan ya yi takatsantsan ya mutum zai zai furishin ɗinka kowane irin furishin shi ke nan tun da za a biya ka kuɗi sai ka karba ka kama hanya ka karba ka kama hanya wallahi na sani akwai daga cikin kiristoci lauyoyi wanda ba za su yi wannan ba za su yi wannan representation ɗin ba kiristoci ne lauyoyi ne amma wallahi cikin da suke wa addinin su zai hana su karbi wannan furishin su je su wakilci mushrikai dan mutum ne ba zai zo ofis ka ya zaunar da kai ya ce eh su suna da gidan bauta suna da Allah da suke bautawa sunan Allah kaza kakan suwa ne shi ne fa yake kulawa da wannan wajen sai waɗannan suka zo suka ce a'a su ma sai an ba su dama sai ka karɓi wannan kin sun sai ka je kotu kin sun shirka ba ko kuwa kai majini ne ka kware cikin zane-zane ko kuwa ka kware cikin amma supervisor ɗin jini sai ka je ka yi amfani da wannan expertise din naka wajen gina gidan gidan barna ya kamata musulmi ya zanto mutum mai kishi to ina musulunci ka yake in dai za ka je ka yi irin wayannan abubuwa kenan babu wannan tsakanin ka da wanda ba musulmi ba wanda a wajen babu haram komai za ka yi komai za ka yi ai shi ne musulunci ai jarrabawa ka ga abu nan ga ka da kuɗi ma kuɗin nan ka ga a wannan ba zan samu matsala a gaban Allah na haƙura ire-iren wannan jarrabawar za su dinga zuwa a gare ka a bakin aikinka da makamancin haka Allah na gwada imaninka da su ne sai ka zanto ka roki Allah tabbatuwa a lokacin da ire-iren wannan abubuwan suka zo a gare ka Allah ya tabbatar da su in ba tsirara yayi ba in ba tsirara kai ba za ka iya karanta Qur'ani ko da babu menene ko da babu riga a cikinka misali a domin yanayi na safi amma in ba tsirara kai ba menene tsirara a wajen malaman fuko kai kashifin al'aurarka ma'ana kana tsirara wato zindir daga shibinka zuwa gwiwanka shi ne tsaraiki a shar'ance idan karfe abin da ke daga cibinka zuwa gwiwa to ba tsirara kake ba domin wani yanayi na zafi za ka iya karanta Kur'ani, amma babu babu shakka akan cewa a lokacin da kake son ka karanta littafin Allah ya kamata ka kasance cikin hali na kamala kasance cikin hali na kamala domin girmama maganar Allah tabaraka wa ta'ala zaka cikin hali na kamala da natsuwa ka zaɓi waje mai kyau domin ka ka girmama magana da kake son ka karanta din nan innama innama sautu wal alhanu sautu al qari lakinnama al matlubu qawlu al bari abin da kake sautin ka da idan ka fara karatun qur'ani sautin ka da muke ji eh sautin ka ne amma kuma abin da kake karantawa ba magana wa maganan Allah tabaraka wa ta'ala akwai daga cikin magabata na kwarai idan suka shigo waje idan aka rataya qur'ani a waje ba su samun sukunin zama a wajen domin girma alkurani amma mu yau Allahu musta'an amma ala ayyat hal shin haramun ne a cikin wannan halin ka karanta alkurani ba haramun bane ka karanta alkurani a cikin wannan halin amma abin da yafi dacewa da kai duk da maganar Allah ne duk da cewa akwai zafi har yanzu misali idan aka gayyato ka fadar shugaban kasa wani irin shiga za ka yi babbar riga ba mafi yawan lokuta za ka saka babbar riga ne da sanna ka san zafin da sanna ke tarawa ba da sanna ne kyau za ka sa babbar riga duk da cewa ana ne ana zafi domin haka a wani lahi masarul ala abin da ya fi dacewa shine kamala a lokacin da mutum yake son ya yi menene mutum yake son ya karanta littafin Allah an rawaito cewa Imam Malik rahimahullahu ta'ala hadisai ma idan ɗaliban hadisi suka zo wajensa mutane ɗalibai sun zo yace ko ɗaliban menene suke son ku karanta suka ce hadisi sai ce ku jira ni hadisi ba ba qur'ani ba ba to ina ga qur'ani sai ce ku jira ni ina zuwa sai ya shiga gida sai ya yi wanka sai ya canza kaya ya fesa turare sa'an ya fito ya zauna aka ce yaya yace fa hadisan manzon Allah za a karanta sallallahu alaihi wasallam idan yana girmama hadisan manzon Allah da wannan siffar da wannan wato kawata kanshi gyara waje gyara jiki domin za a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kike ganin zai yi idan za a karanta da ne idan za a karanta da Qur'ani na idan sun dai halarci ne za ka iya yin sallah da menene da singlet misali in dai maganar halal ake yi tsantsa ko maganar halal da mutum yanzu zai yi sallah da sanglet ki ce ne hukuncin sallah ta za mu ce mai sallah ta ne ne ta inganta amma kuma ka bar abin da yake shine mafi shine al'aula dan Allah tabaraka wa ta'ala yake kudu zinatakum inda kulli masjid ay kulli salat ku yi zina ku yi ado ku riki adon ku zuwa ga kowace sallah a lokacin da za ku yi sallah kar ya zanto lokacin da ka je munajati ganawa da Allah idan za ka gana da sarakunan duniya za ka sa kaya mafi kyau kana son ka gana da ubangijin halittu sai ka je ka ɗauko wata jallabiya shekarun da goma sha biyu da ita kake zuwa sallar asuba musamman sallar asuba babu sallar da ake wa irin wata shiga da babu kai kamar sallar asuba ko kuma wani singile ne shekarar shekarar shekarar ta shida sai mutum ya shigo sallar asuba daga jeren wando da rikota za ka iya tafiya gaisawa da sadakanka a haka a nake an je an yi an tambaya aurenka ya ka je su tunda an tambayo ka je ka yi wa sadakin da godiya ka je ku sai ka je ka tafi da singileti kai ne sadakin wani saurayi ya so maka da singileti singileti din shekarar singiletin shida da kirkota za ta aurar mai da yarda walillahi al-masalul a'la shi yasa Allah ya umarni yake ku rikisti sinar adonku kawarku lokacin da za ku yi ne za ku yi sallah lokacin da za ku yi sallah bai amfanin sabbin kayayyaki bai amfanin sabbin kaya idan ba za ka sa wannan kayan domin ka yi munajati da Allah ba wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suka yi sakaci da shi yin ado a lokacin da za a yi menene za a yi sallah ba wai sallan juma'a kaɗai ba ranar juma'a sallan juma'a kuma ana mai shiga ne kamar yadda ka san wani shiga na daban kamar za a yi sallan idi amma kowace sallah ake son ka riki ajonka a lokacin da za ka yi kowace sallah ba bambanci tsakanin sallan asubahi da haka sallan asubahi ku dai sassakowa sallan asubahi jallabiya da shekaru goma sha biyu babu bambanci tsakanin sallan asubahi sallan azazar kowace sallah qur'ani yake ka zo wa ka taho wannan sallan da adonka domin za ka gana da wa za ka gana da Allah tabaraka wa ta'ala amma idan wani yanayi ya sa ka yi sallah da singlet za mu ce hukuncin sallan ka sallan ka ta inganta ba za mu ce ka yi batacciyar sallah ba a wannan nahiyar amma kuma ka bar alkamal ka bar al'aula abinda shi ya fi dacewa ka bar shi amma kuma sallarka gudun sallarka sallar ta inganta wallahu ta'ala alam za mu tafi aya nan abubuwan da muka fara wanda da suka dace da littafin Allah da sunna ma ki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafara da baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi ya Allah idan namu lokaci yayi ka sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wata'ala bukatun mu na alkhairi ga baki da Allah ya kai mu sani sai Allah ka biya mana su muna roƙon Allah tabaraka wata'ala kamar yadda yake ba mu daman halartowa wannan waje domin sauraron ayoyin alkur'ani mai girma da kuma sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah cikin girman zakin sa ya hada fuskokin mu cikin aljannatul firdausil a'la هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك